بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى يساك بام داما متسيق بدا كراتم من حديث ما أيكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أن للدافع من البركة أنا أربعون حديث insha Allah za mu tashi cikin hadisi na talatin da uku bismillahir rahmanir rahim an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر wannan hadisi wanda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya rawaito wanda aka samu daga shi nake cewa kuma Imam al-Baihaqi da wani shi suka rawaito shi to murre mun yi magana alhamdulillah akan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu a can baya to cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce law yu'ta an-nasu bi da'wahum da za a ba mutane sababin da'awarsu kawai ma'ana kawai da mutane sun ce kaza na wani ko kuma ina bin wani haƙi kaza ko ina bin wani bashi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za a ba mutane dalilin da a wasu kawai da suka yi ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum to ai da wasu mazaje sun yi da'awan dukiyoyin wa'insu mutane da kuma jinanansu ma'ana da a ce kawai kowa in yazo ya ce ma alkali ko mai shari'a ina bin wani kaza kowa ne ya kashe mini kaza kowa ne ina da haƙƙi kaza ko ina bin shi kaza ko na mishi aiki da a ce kawai da hudin su ne kadai za a ba su abin da suka bari to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai da da da da wasu mazaje sun yi da awan dukiyoyin mutane da kuma jinanan su kawai da kowa ya dinga zuwa ya ce ina bin wani kaza sai a bashi ko kuma wani ya ya ji mini ciwo ko wani ya kashe mini wani kaza kawai inda kawai daga waɗin mutane da za a musu annabi ce da da muta da mazaje da wasu mazaje sun yi da awar dukiyoyin mutane da kuma jinanan su sai su zo a yi ta basu kawai ko a yi ta kashe wasu dalilin abin da suka faɗi shi sa annabi ce kenan abin ba haka bai ke lakin albayyinatu alal mudda'i bari dai shaida a kawo ta shaida wadda za ta kawo hujja to ta wajaba akan almudda'i wannan wanda yake da'awan abu wanda ya kawo ƙara yace yana da'awan kaza misali yace ina bin wani bashi kaza ko wani na mishi aiki kaza bai bani kaza ba ko ai wanda da ya kawo ƙarin wanda yake da'awan yana da haƙƙi a wajen wani annabi sallallahu alaihi wasallam to shi bayyana take akan shi ma'ana shaida wani abu wanda zai nuna gaskiyan abin da yayi da'awan to wal yaminu alaman ankara ita kuma rantsuwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam tana akan wanda ya yi musu ma'ana shi wanda ake zargi da abu kenan wanda ya kawo kara shi da sai to ka kawo shaida menene shaidar ka abin da yake bayyana akan wannan gaskiyar magana taka da kafa ne da haka kenan wai da annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana akwai abin da shari'ar shi ta yi kariya da su don ta kare haƙoƙin mutane da mutuncinsu ba haka ba kawai kaza bai kawai daga mutum ya zo ya ce ina muwa na kaza shi kenan alƙali ce to ba shi ko kuma daga wani ya zo ya ce kawai wani ya mini kaza ya ce to haka nan ne ko ya kashe mini kaza a'a bai yiwa dole ya mutum ya ka shaida wanda ya kawo ƙara shine almudda'i wanda ya ka ƙara ma'ana wanda yake da'awan yana da haƙƙi a wajen wani to dole ya kawo shaida shi sa annabi ce lakin albayyinatu ala almudda'i bar dai shaida ta zamanto wajibi ne akan wanda ya da'awan yana da haƙƙi akan wani to yanzu eh in bai kawo ba shaida in bai kawo ba shaida to shikenan bai yiwa a bashi wannan haƙƙin nashi amma kuma shi ma wancan da aka zarge shi bai yiwa a bar shi sai yayi rantsuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yaminu ala man ankara ita kuma rantsuwa to wajibi ce akan wanda yayi musu ma'ana wanda yace shi ba abin shi wannan haƙƙi misali mutum ya zo ya ce ina bin wani kaza ko ina da haƙƙi kaza ko wani ya mini kaza ko ya zalunce ni kaza a ce mishi ka kawo shaida yake shi bai da shaida komi ya ce to kenan to kai yanzu wanda ake zargin ka da wannan abin ka yarda da abin da yake zargin ka da shi in yace a'a to yanzu sai a sashi ya rantsuwa al yaminu kenan rantsuwa sai a sashi ya rantsi dan ya kubutar da kanshi shikenan alkali sai sashi ya rantsi to amma idan aka sashi kuma shi ma wanda ake zargin nashi sai kiran zuwa to sai a maida ta wajen shi mai da'awai wanda ya kawo ƙara yawwa da haka alkali ya kamata san yadda ka'idan shari'a take bai yiwa mutum ya kawo ƙara ya ce ina da haƙƙi kaza a wani fito rantsi a'a bai yiwa babu rantsuwa a kan shi shaida dai zai kama haka annabi hudu yanzu inda zai yi rantsuwa sai inda aka ba mai rantsuwa wanda rantsuwa take akan shi ne wanda ake zargin shi in yayi musu sai a ce to yi rantsuwa ya ce ya fansar da ya tseratar da kanshi shi wanda ake zargin sai ya rantsuwa amma in ya kiya to yanzu ana iya maida ma shi wanda ya kawo kara a nan ne zai iya rantsuwa shi yasa mai sharhi ya ce idan ya kiya bayan bayan alkali ya sa shi ya ce ya ce fa ini mutana'a in shi wanda ake zargin ya hannu an yamin game da rantsuwa ruddat alal mudda'i to sai a maida ta akan shi mai wanda yake da'awan yana da hakkin wanda ya kawo kara shikenan sai rantsuwa an ya ya yarda da haka nan kin sai tantanti abin da yake neman nashi a wajen wancan mutumin sababin rantsuwar shi yawwa da haka kina haka ne ka'idan take da yake shi kanshi hukunci ai ilimi ne wanda yake mai yawa wanda ya kamata a karanta shi a san yadda yake da haka mutum biyu in suka zo da nihin shari'a ko kuma mutumin nema ya zo kaɗai da fare wanda ke zargin wani da cewa yana da wani hakkin shi a wajen shi to ba a ce mishi rantsi ya a ce mishi dai ka kawo shaida menene shaida ka akan wannan zargin da kake ma wancan mutumin in ya ka shaida shikenan shaida mai karfi shikenan sai a bashi hakkin shi na wajen wancan mutumin yanzu in bai ka shaida ba to sai a sa wancan ya rantsi in yayi musu amma in ya yarda ba san fa ya rantsi ba in ya yarda cewa wancan mutumin da abin da yake zargin nashi haka nan ne ko da bai kashe da ba shikenan sai a hukunci ya bashi hakkin shi amma in yayi musu shi wanda ya ka kara bai kashe da ba shi kuma wanda ake zargi yayi musu to yanzu al-yaminu alaihi kenan rantsuwa tana akan shi ne annabi ce wal yaminu ala man ankara rantsuwa tana kan wannan wanda yayi musu akan zargin da aka mishi bai yarda ba to sai yayi rantsuwa dan ya tsiratar da kanshi yanzu in ya toge ne bayan alkali ya sashe rantsuwa sai ya ki yanzu ana iya maida ta akan wanda ya kawo karin sai ya rantsuwa don ya samu wannan haƙƙin nashi amma sai a ji tsoron Allah duka wajen kafa shaidai da wajen rantsuwa mutum ya san cewa zai gamu da Allah tabaraka wa ta'ala kar mutum ya yi ƙarya eh shi yasa mai sharhi yace wa yajibu al-ihtirazu an al-yamin al-kadibati wa shahadati az-zur kuma ya waje ba a kiyaye daga rantsuwa wadda take ta ƙarya da kuma shaida ta ƙarya dan faqad ja'a fil wa'id alaihim haqiqa ya zo cikin cewa akwai narko ma'ana alƙawli na azaba akan su zubin nan duka ahadisu kasiratun ahadisai da yawa ma kuma suke magana akan cewa akwai azaba mai tsanani akan rantsuwa ta ƙarya da kuma shaida ta ƙarya dan daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kita man ittafa'a haqqan mri'in muslimin bi yaminihi faqad faqad awjaba Allahu lahu an-nar duk wanda ya ciro wani haƙƙi na wani mutum musulmi dalilin rantsuwar da yayi to wannan haƙiƙa wuta ta wajaba akan shi ma'ana akan ƙarya sai rantsuwa yace yana da kaza aka bashi wannan abin to yanzu wannan wuta ta waje ba akan shi tunda rantsuwa ce ta ƙarya shi kuma alƙali ya yi aiki da zahirin rantsuwa cewa yana da gaskiya to amma ai Allah ya san cewa kare to annabi ce duk wanda ya haka nan mutumin da ya samu ya sa aka amso wani haƙƙin wani musulmi eh dalilin rantsuwar shi da yi ma'ana rantsuwar ta ƙarya to wannan hakika Allah ya wajabta mishi shiga wuta wal iyad billahi wa harrama alaihi aljanna kuma ya haramta mishi aljanna wal iyad billah dan haka da abin da zamu yi na rantsuwar ne ko na shaida to mu ji tsoron Allah sannan kuma eh daga cikin wasu hadisan kuma cewa la tazulu qadama shahidi zuri yawm alqiyamati hatta tajiba lahu lahu an-nar digadigai biyu na mai shaidan ƙarya batta gushewa ranar tashin kiyama har sai wuta ta wajaba a kan shi eh to kaga kenan wal iyad billah eh akwai musiba akan ƙarya ai kan rantsuwa ta ƙarya ko kuma shaida ta ƙarya haka nan kuma cikin hadisin eh hadisin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir yanzu shin bazan ba ku labari ba da mafi girman manyan zanubai salasan annabi hudu nan tambayi har su uku kulna sahabbai suka ce muka ce bala ya rasulullah kwarai kwa ya ma'aikin Allah kwarai kwa zaka iya ba mu labari da mafi girman zunubai manyan zunubai dama daga an ce kaba'ir manyan zunubai ne to kuma akbarul kaba'ir halu mafi girman su annabi ce zai ba sahabbai labari da mu duka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ishraku billah wa uququl walidain ala wa qawlu zur wa shahadatu zur Allahu akbar sai annabi ce to su ne shirka da Allah ai ma Allah shirka a bauta ma wani Allah ko ana bauta ma Allah ana bauta ma wani da kuma aququl walidain shine saba ma iyaye wal iyad billah sai annabi fadi na uku yace ala ku shurara wa qawlu zur da kuma zancen ƙarya wa shahadatu zur da kuma shaida ta ƙarya fama za la yuraddiduha mai bada labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta maimaita wannan ta uku yana ta ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur shahadatu annabi yana ta fadin wannan yana maimaitawa hatta qulna har sai da muka ce laitahu sakata dama shi annabi yayi shiru dama annabi yayi shiru saboda tausayin annabi da suka yi kar ya je mu dalilin maimaita wannan magana da ita shi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ta maimaita ta ne dan mu san munanancin da kuma mu nisance ta don haka ai hankali da ƙarya rantsuwa ta ƙarya da kuma zance na ƙarya da kuma shaida ta ƙarya haka nan kuma can bayan yi magana ita ma ai akan rantsuwa ta ƙarya tunda da ita ce za a yi aiki a zahirin ta to amma in mutum ya san mutane ne ya nuna ma yana da gaskiya kuma a ɓoye ƙarya ce yi to shi ai Allah ya sani kuma zai kama shi da wa'innan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari haka nan a kiyaye rashawa wajen shari'a shi sa mai sharhi yace wa yajibu al-ihtiraz aidan min daf'i ar-rashwa kuma wajibi ne a kiyaye daga ba da rashwa wa akhdhiha da kuma amsarta faqad warada haqiqa ya zo cewa fi al-hukmi bighayr al-haqq aw warada fi al-hadith haqiqa bi fi hadithi la'ana Allahu ar-rashi wal-murtashiya wal-mashiya bainahuma Allah ya la'anci ko kuma Allah la'anci arrashiya mai rashawa wal murtashiya da wanda ake ma rashawai wal mashiya bainahuma da mai tahiya tsakanin su dan haka dukkan wanda ya shaheta da shi mai bada da wanda aka ba da wanda yake kai kawo tsakanin su dukkan su abin la'anta ne a wurin Allah subhanallah dan haka a kiyaye kuma rashawa ita ce abin da ake ba mai hukunci alkali ne ko juji ne ko menene duk wani mai shari'a a bashi wani abu dan ya hukunci wanda yake ba na gaskiya ba eh dan ya hannu da yin hukunci na gaskiya don haka a kiyaye a kiyaye a zamanin bani isra'il an samu wa'insu alƙalai guda uku wanda allah ya aiko musu wani mala'ika don ya sharrabe su to aka ce sai samu wani namiji yana shayar da wata saniya kuma bayan da akwai wata maraka shi kenan fa da ahal malak sai wannan mala'ikan yayi kiranta wa huwa rakibun farasan shi kuma yana kan doki yana haye akan doki fa tabi'atahal ajlatu ajlatu to wannan el marakan nan sai sai ta biyo ta biyo wannan dokin da yake haye shi mata hasa ma sai suka yi jayayya da shi wancan wanda yake da maraƙiyar wannan tunda shi yana tare da sami shi da wannan maraƙai shi kuma wannan dama dan ya shazabi kuma alƙalai ne yayi haka na shi wannan mala'ika sai ya shahe kiran wannan marƙahi ta biyo shi tare da dokin wannan nashi shi kenan fa qala hay suka ce su biyun nan bayanan alqadi ay akwai alƙali tsakanin mu ana atai ai shari'a falaja'a ila alqadi hay suka fake zuwa alƙali mai shari'a alƙali na farko al'awwal na farko tunda da masu uku ne kowanne Allah ya turo mala'ika ne ya shafe su fa da fa'alaihi fa da fa'a ilaihi sai ya ba wannan alƙalin shi wannan mala'ikan nan ya ba shi durratan ai jauharatan ya ba shi wani lu'ulu ma'ana a matsayin rashawa dan ya gani in ya amsa wa qala lahu yace mishi hukum bi anna al-ajrata li yace kai hukunci kace kawai wannan marakai ya ishi la ta'fun li tawaji to shi kenan kala bi ma za a hukume ki to da me zan hukumci ki kala yace kawai eh ursilul farasa wal baqarata ko kuma arsil ka aika wannan dokin da kuma saniyan nan wal ijrata da marakan nan fa in tabi'at al farasa in dai ta bi dokin nan fa hiya li to ita ce to tawace fa tabi'atha kuma ku hita bi ta fa hakama biha sai musu hukunci biha lahu cewa tashin ce saboda ya bashi wannan kuɗin wa aka ya ila alqadi thani suka zo wajen alƙali na biyu fa haka maka zalika shi ma ya haka nan ya amshi wannan abin da aka bashi nan na rashi wannan wa amma alqadi thalith amma shi alƙalin na uku to shikenan fa dafa alahu almalaku da shi ma mala'ikan ne bashi durrata wannan lu'lu'in nan shikenan wa qala lahu yatimshi hukum bainana kai hukunci tsakaninmu to shikenan yake so a ci rashawa a ce ma wannan mala'ikan wannan malakar tashi ce tare da ba tashi bace amma ya zo ne dan ya jarrabe su kawai dan ya gani to shikenan fa qala sai wannan alqalin na kusa yace inni ha'id ne yace ai ni haida nake fa qala al malaku sai wannan mala'ikan yace subhanallahi yace kai da kaka Allah ay hidu zakaru yanzu namiji yana yin shinan haida fa qala lahu al qadi sai wannan alqalin yace mishi subhanallahi yace tsarkakan Allah atalidul farasu bakaratan to yanzu shin doki ta iya aihuwar saniya wa kama bi hali sahibi ha shi kenan zai hukuncin ta ga ma'abucinta Allahu akbar shi dai Allah tsirantar da shi bai ci wannan rashawa ba yace haida yake sai wannan mala'ikai sun shi kuma namiji yana haida yace to kai kuma ka taba ganin inda saniya ta haifi maraka kenan dama marakan nan ta wancan mai saniya ce eh amma ake so a nuna ta wannan mai dokin ce duk da cewa ba azzalimi bane mala'ika ne ya zo da wannan sifan mutum yawwa sai rikici da wancan mutum ya nuna cewa wannan malakar tashi sai aka zo wurin alƙali dan a jarrabu su alƙalan eh shi yasa dama galibi alƙalai a cikin su malalata suka fi yawa wanda ba su aiki da gaskiya amma kuma ba a rasa na kirki na Allah ba su kariya kamar shi wannan gudan yawwa to shine game da shari'a dai akwai maganganu da yawa wanda aka yi kamar irin su zamanin annabi ibrahim alaihi salam shi shi ana yin hukunci ne da wuta wanda yake da gaskiya in yasa hannun shi ba ta kona shi wanda kuma ba mai gaskiya bane in yasa sai ta kona shi haka nan kuma a zamanin annabi Musa alaihi salam shi kuma ana hukunci ne da sanda eh ita zamanto tana nutsuwa ga mai gaskiya ita dinga rawa kuma ga wanda bai da gaskiya a zamanin kuma annabi Sulaiman alaihi salam ana yi ne bin rih da da da da da da iska fa kanat taskunu lil muhaqqiq ta zaman to tana nutsuwa ga wanda yake da gaskiya wa tarfa'u al mubtila amma wanda yake mai ƙarya sai ta daga shi sun mutu suka tsuhu ala al sannan sai ta kada shi a ƙasa a zamanin kuma zulqarnaini ana hukunci ne bil ma' da ruwa fa kana idza jalasa alayhi al muhaqqiq ya zaman to in mai gaskiya zauna akan ruwan jama'a da shi kenan sai sai daskare wa idza jalasa alaihi al-mubtil in ko mai ƙarya zama a kawai ruwan zaba sai narki to haka aka yi dai a zamanin kuma annabi Dawud alaihi salam to sai aka ce ana yi ne da wata sarka wanda ake sako ta daga sama wurin wani dutse allazi fi baitul maqdis wanda yake wurin masallacin Qudus shikenan fa kanu yatuna ilaiha sai zamanto mutane zawwa suke wurin wannan sarka wanda ake sako ta daga sama ta zo wurin dutsen nan shikenan faman kana muhiqqan dole ya zamanto mai gaskiya ne tanawala hadiye da ya iya ya kama ta ya amfani da ita da hannun shi wa illa in ko ba haka ba fala ya tanawalu habbi iya ya kama wannan sarkan nan zai iya amfani da ita to shikenan sai aka dace aka samu ne ba da ajiyan wani jauharin shi mai mai tsada a wajen wani namiji kuma sai ya faku da wannan mutumin wani lokaci mai tsawo bai nan sannan da ya dawo yana neman ta sai wannan mutumin yayi musu yace ai shi bai bashi ba ajiya wannan jauharin nan mai tsada shi kenan sai ce mishi imdi ma'i yace to ka shuɗe tare da ni ila silsilata zuwa wannan sarkan nan na tahakamu inda ha mu yi shari'a a wurin ta to shi kenan ka sai sai ya dabara wannan ajiyar da aka bashi ta lulun nan sai ya sa ta a cikin wata wata sanda ya samu ya dan tsaga sanda ya sa wannan wannan jauharin da aka samu shi a ciki sai ya dushe ya liƙe ya liƙe inda ya sa nan shikenan sai suka tai tare da shi yana tokarawa da wannan sandai wanda ya ɓoye jauharin nan da aka bashi shi a ciki da suka zo wurin wannan sarkan nan sai ya gaya ma wanda yake da ma'abocin ita wannan jauharin da aka bashi ajiyan nan sai shi wanda aka ba ajiyan kuma yi musu yake so ya ha'inta sai me kama me wanda ya ba shi ajiye sai ba shi wannan sanda shi bai san mace sandan na a cikin ta akwai wannan ajiye ya ce mashi khudh asaya yace ka rike min wannan sandai ma aka tare da kai hatta atanawala silsilata har sai na zo na kama wannan sarki shikenan sai amsa fa taqaddama ar-rajul ila silsila wannan namijin wanda bai da gaskiya ya matso wurin wannan sarkan nan wa qala sai ce Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu in ka zamanto ka sani أن الوديعة تيوى أجية التي كانت عندي ودتك وجينا بل دفعتها لصاحبها حقيقة أنا بعد أتجمع أبو تنتا عندي ألا كأسن هكنا فقرب مني السلسلة ألا كقسنتو مني والنسرك كأقول يكون ألا امتحاننا ألا كوي شيء نسى ألا يميكو مش والنسرك ومد يده يميك أهنش فتناولها سي يكام والنسرك تند أيامك أمش أما رسولنا زنبني أنغاني كو wannan sandar da ya bashi ta mishi rike min haɗin dawo a cikinta jauharin da ya bashi kashin yake kenan ai ga ta na a zahiri ya miƙa mishi to shine yayi wannan zambai duk da ma Allah ya san da haka nan kin Allah kuma ya yarda mishi dalilin wani abin da Allah shi ya sani yace Allah in ka san dai na ba mutumin nan ajiyar da ya bani to Allah ka kusanto mana wannan sarki sai aka kusanto mishi to da ya kama ta abin sai ba mutane mamaki kuma shi wannan shi ma gana shi ma mai gaskiya ne kuma kenan shi ma kama ta zai yi fata'ajjaba sahibuha min dalika shi wannan ne wanda ya bada aje sai ya mamaki kaka za a wannan wanda ya fahimce shi kuma ya rike wannan sarkai to shikenan wa qalan nasu hin mutane suka ce kar sawwatu silsilatu bainaz zalimi wal mazlum suka ce to yau abun mamaki wannan sarkai ta daidaita tsakanin azzalimi da wanda aka zalunta dukkan su ta nuna suna da gaskiya to shi yasa eh walamma raja'a min indi daud alaihi salam to da suka koma daga wajen annabi daud alaihi salam أخذ الرجل العصا min sahibin jauharati sai namijin nan ya amshi wannan sandai daga wajen ma'abucin wanda yake jauharin nan da ya bashi ajiya ya mushi wayo kenan ya bashi ce mai rike mai da dawo ya sake amsa ashe a cikin ta akwai wannan ashiyar da ya bashi to shi yasa tun daga ran nan falamma asbaha dawud alaihi salam da annabi dawud ya wayi gari eh ra'as silsilata qad rufi'at sai ya ga wannan sarka an dauke ta an ɗauke da dama Allah ya wannan imtihanin ne tana yiwa na a ɗauke tan kawai shi wannan mutumin sai ya zamba da sunan kama yana da gaskiya kuma ya rike wannan sarka babu abin da ya same shi tunda ya miƙa ma wannan mutumin sanda ya rike mai ba da nihin ya mai da mishi ba shi yasa ya ce in har ya mai da mishi to ya iya kama ta to aka ce daga ran nan sara al-hukm hukunci ya zamanto min hina izin tun daga wancan lokacin bil bayyinati da shaida kamar yadda annabi faɗi cikin wannan hadisi shine mahallu sharikin namu sai zaman to tun daga ran nan to mutum ya ka ƙara da shaida ne alal mudda'i akan wanda ya da'awa wal yaminu ita kuma rantsuwa alaman ankara akan wanda yayi musu yawwa to da yake dai mun tsawaita kuma sai sai mun afwa akwai kuma wata ilkisa da zan bada akan shi ma sha'anin shari'a eh an ce ya zamanto an samu wani namiji ne wanda rajulan dakhala makana ya shiga wani wuri khariban wanda yake rusashe wa wajada fihi qatilan sai samu wani mutum a kashe a ciki falamma ra'ahu an-nas tare yayin da mutane suka ganshi ma al-qatil tare da wanda aka kashe nan akhazuhu yi suka kama shi wa qalu yi suka ce innahu qarqatalahu suka ce kawai shine kashe shi shi kuma tsatsai ne kawai ya shigo wani rusashen gida ya tarro wani mutum a mace فأحضروه للقتل هي سكا هلبتو لشيور كشوا فقال سيتي اصبروا يا هكري علي أكينا حتى أصلي ركعتين هان صلاة ركعة بيو فلما فرغ منها من من صلاته دي قاري لك صلى شيء قال سيتي إلهي يا أبنجينا أنت نهيتنا عن كتمان شهادة الله كي كهنا ما أكن قوي ونشيدا وما لي شاهد غيرك نكون باني دون من شيدا أنبا كيبا يا الله فانظر إلى ضعفي الله كيدو بازوار منينا وأجزي لكم جياواتا فخرج min bainal qawmi sai fito daga tsakanin mutanen fa kharaja min bainal qawmi rajul kawai shi kenan sai aka ga wani mutum ya fito daga cikin tsakanin mutane fa qala sai ce khallu sabilahu yace ku bar tafarkin shi ma'ana ku bar shi fa ana alqatil ni ne wanda na kashe yace ku bar wannan wanda ake nema a kashe shi ba Allah saboda ya nemi taimako daga wurin Allah sai mai kashe wanda kanshi ya fito yace ku bar shi ni ne mai kashe wai fa qalu lahu suka ce ma wannan mutumin man ladhi hamalaka ala al-iqrar bil qatl menene ya dauke ka akan tabbatar da kashewa da kai kace kai ne ka kashe fa qala sai yace nuditu fi sirri yace kira na naji an yi a cikin sirri na daga ciki na ne an mun wani kira an ce ya haza ya kai wannan إنه قد طلب منا الشهادة قد طلب منا الشهادة لليني إن حكني إنه لليني لمر أني مشيدة دك وجم وكم يعني مشيدة دك وجم فإن أكرمته تعنك تبت دك شيوي shikenan wa illa in ku ba haka nan baka shafna an halika zamu yayi akan halinka mutona ma asiri mu ce kai ne ka kashi yace fa ma amkana ni illa al-iqrar bil qadar he zaman to babu abin da yayyu gare ni sai in tabbatar da kisan nan shikenan fa qala waladul maqtul shi kuma dan wanda aka kashe sai yace kad afawtu an al-qatil yace ni kuma na yafe akan wanda ya kisa Allahu akbar to ka gani sai Allah ya nuna wata hikimar shi shi wanda aka so a kashe shi akan zalunci Allah ya tsiratar da shi shi kuma wannan wanda ya fito ya faɗi gaskiye shi ma sai Allah ya tsiratar da shi dan wanda aka kashe sai ta yaya shi mishi to Allah ya samu dace Allah ba mu iko akan tamkatuwa da horon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin wannan hadisin da kuma dukkan cikin maganganun shi sallallahu alaihi wasallam bi jahihi sallallahu alaihi wasallam wa azzama wa karrama wa sharrafa wa majjana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh